أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الصحابة الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka zauna domin gabatar da karatunmu na littafin riyadu salihin wannan shi ne zamanmu na 25 kuma yau muna ranar 25 ga watan ramadan shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wasalam wasu daidai da 26 ga watan afrilu a shekara ta 2022 miladiyya ومن cikin كتاب الأذكار باب ما يقوله عند النوم wato kitabul azkar babin da yake bayani akan zikirin da musulmi zai yi yayin da ya zo yin bacci za mu tashi daga kan hadisi na 463 wa ana anasin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أنعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى ولا مؤوية وانا حديث عن كربوش تهانير سيرنا أنس بن مالك يدر على رجبة قريش يتشي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا أوى إلى فراشه إذا يتترو زواغا شنفدسا Ƙala yana cewa alhamdulillahi allazi al'amana wa saqana godiya ta tabbata daga Allah wanda ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu wa kafana kuma ya isar mana wa awana kuma ya ba mu mafaka wa kam min man la kafiya lahu wala mu'uya yace da yawa akwai wanda ba shi da mai isar masa kuma ba shi da mai ba shi mafaka wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi kuma malamai suka ce a cikin hadisin akwai muhimmancin muhimmancin bawa ya rika yin furci da ni'imomin da Allah ya mishi a bisa kan kansa kuma bawa ya rika kallo zuwa waɗanda Allah ya sanya su ba su kai shi ba domin hakan zai sanya shi ya ƙara dagewa wajen yin godiya bisa ni'imar da Allah ya mishi wa an huzaifata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم إني عذابك يوم تبعث عبادك رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث عن كروج تاني سيرنا حذيفة رضي الله عنه يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد يا غزن شيء إذا ينفذي بشي وضع يده اليمنى تحت خده yana sanya hannun shi na dama a ƙarƙashin kumatunsa sun mai ƙulu sannan sai ya ce Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak ya Allah ka kiyaye ni daga azabarka a ranar da zaka tashi bayinka wato ranar alkiyama kenan wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi tare da kikkiawan isnadi kuma Imam Abu Dawud ma ya rawaito shi a cikin wata ruwaya daga Sayyida Hamsa radiyallahu anha tace annahu kana yaqulu salasa marrat ya kasance yana faɗar wannan addu'ar ne har sau uku wannan ƙanƙan da kai ne irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake yi wa Ubangijinsa sannan kuma bayarwa ne ga haƙƙi na makamin rububiya sannan kuma da faɗakantar da al'umma bisa cewa lalle kada mutum ya amince da tanadin Ubangiji lalle koyaushe mutum ya zama mai neman tuba zuwa ga Allah da kuma godiya gare shi bisa nemominsa da neman tsari daga abubuwan da Allah ya tanadarwa masu saban shi anan muka zo ƙarshen kitabul azkar kuma insha Allah yanzu zamu shiga cikin kitabud da'awat kitabu da'awa wato babi ne wanda zai bayani akan muhimmancin addu'a babi na farko a cikin kitabu da'awa shine babu fadlid du'a babin da zai magana akan falalar yin addu'a qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ud'uni ku kira ni ko kuma ku roke ni astajib lakum zan amsa muku imam al-bagawi yace ai obu duniya to ku bauta min duna gairi kada ku bauta wa wani na zan amsa muku kuma zan ba ku lada kuma zan gafarta muku wato wato malamai sun fassara addu'a matsayin cewa ibada ce kuma sun sanya samun lada a matsayin cewa shine amsawar da ubangiji zai wa bawansa sannan akwai hadisi wanda aka rawaito ta hanyar sirrin annuman ibn bashirin yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan minbari yana cewa inna du'a huwal ibada lalle addu'a ita ce ibada haka nan abu ya ala ya rawaito hadisi ta hanyar imam hasan al-basri daga sayyidina anas dan malik kidan Allah da daga garishi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga irin abin da yake rawaitowa daga ubangijin sa wato hadisi kudusi yana cewa arba'u khisalin wahidatun min hunnali wa wahidatun laka wa wahidatun fima bayni wa bainaka wa wahidatun fima bainaka wa bayna ibadi yace abubuwa guda hudu daya daga ɗaya daga ciki naka ne ɗaya daga ciki kuma nawa ne ɗaya daga ciki kuma tsakani na ne da kai kai bawa na ɗaya kuma daga ciki tsakaninka ne da sauran bayina fa mallati li amma abin da yake nawa ne bata abudu ni la tushriku bi shay'a shine ka bauta min kada ka hada komai da ni wajen bauta wa mallati laka alayya amma abin da ke gare ka a wanda ka cancanci in yi maka shine fama amilta min khairin zai tuka bihi shine dukkan abin da ka aikata na alkhairi in sakanta maka da shi wa amma lati baini wa bainaka amma abin da ke tsakanina da kai fa minka du'a'u wa alayya ijaba shine kai kai addu'a ni kuma in amsa maka wa amma lati bainaka wa baina ibadi abin kuma da ke tsakaninka da sauran bayina fardalahum ma tarda li nafsika to ka yaddar musu irin abin da kake yaddar wa kanka wato duk abin da kake so wa kanka to ka so wa sauran bayi Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa du'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin ai ku kira ubangijinku a fili da koyi ko kuma ku kira ubangijinku kuna masu kankan da kai sannan kuma kuna masu kazda muryar ku domin ubangiji baya son masu ketare iyaka abu mujliz ne ce kuma allazina yasaluna manazilal anbiya sune bayi waɗanda su ba annabawa ba amma su rika roƙon Allah ya ba su matsayi irin na annabawa ibnu jurayjin kuma yace ma'anar ƙetare iyaka a cikin addu'a ko kuma masu yin ta'addanci a cikin addu'a shine rafu saut shine masu daga sauti yayin addu'a da kuma yayin yayin kiran junan su da dai sauransu ibnu jarir at-tabari rahimahullahu yake cewa tabarru'an ai ma'anar tabarru'an din nan shine tazallulan kuna masu kankan da kai da kuma wafin da kanku a gaban ubangijinku a kofetan dinnan shine tare da kushu'i wato ya zama zuciyarku tana cike da tsoron Allah yayin da za ku yi addu'a da kuma ingancin yaƙini da kaɗaituwar ubangiji da rububiyarsa cikin abin da ke tsakaninku da shi ba tare da bayyanarwa ba hakan Allah madaukakin sarki yace wai za su halaka ibadi anni fa ni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni ya rasulullahi ka ce musu inni qaribun lalle ni makusanci ne ujibu da'wata da'i ina amsa addu'ar mai kira idza da'ani idan ya kira ni aya ta 186 a cikin suratul baqara akwai hadisi daga sirna muawiyatu bin haida yake cewa wani balaraban ƙauye ya ce ya ma'aikin Allah shin ubangijinmu makusanci ne sai mu gana da shi ko kuma manisanci ne sai mu kira shi shine sai wannan ayat ta sauka wai za su halaka ibadi anni wa ni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani wa la yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Abdullahi dan Abbas sai dar Allah da bargare shi yace Yahudawa da ke zaune a garin Madina suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammadu ta yaya Ubangijinmu yake jin addu'armu alhali kai kana kai kana rai cewa tsakaninmu da shi akwai sammai waɗanda nisan nisan sama ya kai nisan tafiyar shekara 500 sannan kuma kowace sama daga ciki tana da kaurin da ya kai haka shi ne sai wannan aya ta sauka al-imam ibnu kasir ce abinda ake nufi da wannan shine shi ubangiji yana amsa kiran mai kira kuma babu wani abin da ke shagaltar da shi daga wannan bindin cewa shi mai amsar addu'a ne kuma wannan aya tana nuna mana kwaraitarwa ne cikin yin addu'a kuma cewa Allah subhanahu wata'ala baya wofintar da kiran masu kira akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda salasi khisal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani musulmi da zai kira Allah ya roke shi da wata addu'a face mutakar dai addu'a na cikin ta babu laifi kuma babu wani abu na yanke zumunta daga ciki face sai Allah ya bashi wannan abin da ya roka ta hanyoyi guda uku imma an yi ajjala lahu da'awatahu ko dai Allah ya gaggauta mishi da wannan addu'a tashi ya ga biyan bukata nan take a nan duniya wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah ko kuma dai ubangiji ya yadda ya mata tanadinsa tanadin wannan addu'ar a lahira wa yamma an ya sifa anhu min su'i mislaha ko kuma dai mutum ya juyar ko kuma Allah ya juyar mata da ita ya zama an tare mishi wani mummunan abu da zai same shi sai zama bai same shi ba sai sahabbai suka ce ya rasulullahi tunda haka ne ko lalle kuma ma yawaita addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allahu akbar ai ubangiji ko yana da yawan amsar addu'a mutakar kun yawaita addu'a to Allah ko zai yawaita yafi haka yawaita amsawa Imam Ahmad ne ya rawaito hadisi a wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su' yace musu wane ne wannan wanda ke amsa amsa addu'ar wanda ke cikin tsanani idan ya kira shi kuma sannan yake yake yayi damuwa wane ne in ba Allah ba ay man huwa alladhi la yalja'ul mudarru ila ilayhi ai wane ne wannan wanda wanda ke cikin tsanani ko wanda ke cikin tsananin bukatuwa ba shi da mafaka sai wajen shi wallazi la yakshifu darral madrurina siwahu kuma wane ne wanda babu mai yayi larurar masu larura in ba shi ba ai Allah kenan wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku halifofi a bayan waɗanda suka gabata a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba kuma akwai wani abin bauta wanda ke tare da Allah a cikin yin irin wannan abin kalilan ma tazakkarun ai kadan ne kadan ne kuke iya tunawa ko kuke wa'azantuwa da wannan hadisi na farko a cikin babin shine hadisi na 1665 hadisi na 1465 a cikin littafin وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أنكر أشتهاني رسيرنا النعمان بن بشير إذن على رجمد قريش النعمان بن بشير ya daga cikin matasan sahabbai domin a lokacin da za a tafi yakin badar ko yakin uhud duka daga shekarun shi ba su wuce sha biyar ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarunsa ba su wuce 23 ko da biyar ba kuma da shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne sunan mahaifin nashi Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu daga gare shi aka rawaito wannan hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada imam abu dawud ne ya rawaito hadisin da imam tirmizi kuma sun ce isnadin hadisin mai kyau ne kuma ingantacce ma'anar hadisin shine ai inna du'a huwa khalisul ibada ai addu'a ita ce tsantsar ibada kamar yadda yazo a cikin wani hadisin na na imam tirmizi wanda ya karbo ta hanyar sirrin Anas dan Malik inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada ma'ana ibada ba ta tsayuwa sai da addu'a kamar yadda mutum ba zai yi ya tsaya ba sai da ƙashi kuma sai ƙashin shi ya zama yana da ɓargo idan aka samu ƙarancin ɓargo a cikin ƙashin ɗan adam ai ba zai iya tsayawa da kafar shi ba to kamar haka ne idan aka samu karancin ibada idan aka samu karancin addu'a a cikin ibadar mutum to ibadar ba ta iya amfanin da ake so ta yi ba alƙadi iya ce ai ma'anar ƙwarar cewa addu'a hular ibada ai huwar ibadatul haƙiƙa alati ta sta'ahalu an ta sama ibadatu ai addu'a ita ce ibada ta haƙiƙa wace ita ta fi cancanta da a kira ta da suna ibada ɗin lidilalatihi alal ikbali alallah saboda dalilin cewa ita ibada ita addu'a tana sanya bawa ya zama ya fuskanci ubangijin shi wal i'rab amma siwa sannan kuma addu'a ta kan sanya bawa ya zama ya juya baya ga duk abin da ba Allah ba hakika Allah ta'ala ya faɗa a cikin wani ayar wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan sannan kuma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da dai sauran gurare wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yastahibbul jawami'a min ad-du'a ويدع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد wannan hadisin an rawaito shi ta hanyar nana Aisha yadda Allah da bada gari ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yastahibbul jawami'a min ad-du'a ya fi san addu'o'i waɗanda suke tattaro abubuwa da yawa wa yadau ma siwa zari kuma yana barin abin da ba wannan ba wato rawahu Abu Dawud Abu Dawud ne ya rawaito hadisin da isnadi mai kyau ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son addu'o'i waɗanda suka janyo abubuwa da yawa waɗanda suka tattaro kalmomi ƴan kaɗan amma kuma masu ma'anoni da yawa sai ya zama addu'ar ga ta ƴar kaɗan to amma kuma amfaninta ya zama tana yana da yawa wa ana Anas radiyallahu anhu qala kana aksar du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانا حديث عن كتوش لغسيرنا أنس بن مالك رضي الله عنه يكشي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كذا شيء ما في يوم الدور من زمان الله صلى الله عليه وسلم yana cewa Allahumma atina fid dunya hasanatan ya Allah ka bamu mai kyau a nan duniya wa fil akhirati hasanatan kuma ka bamu mai kyau a lahira wa qina azaban nari ka kiyaye mu daga azaban nan ta wuta mutafaqun alaihi hadisi ne da ka hado kansa imam muslim ya kara a cikin tashi ruwayar kana anasun iza arada an yad'uwa bi da'awatin da abiha anas dan malik ya kasance idan zai yi addu'a da wata addu'a yana sanya wannan din a ciki wa iza arada an yad'uwa bi du'ain da abiha fihi akan idan zai wa wani addu'a to yakan sanya wannan addu'ar a cikin ta wa yadkhulu fil hasanati kullu khairin diniyin wa dunyawiyyin wa sarfu kulli sharrin ai da aka ce Allah ka ba mu mai kyau dinnan a duniya da kuma ka ba mu mai kyau a lahira to ya shiga cikin alhasanatu dinnan da aka roƙa ta duniya da lahira dukkan wani alkhairi na duniya da lahira yana cikin ta haka nan duk wani alkhairi na addini da duk wani alkhairi na duniya da na lahira duk yana ciki haka nan kuma ta kunshi juyar da kowane irin sharri ya zama bai samu mutum ba dan haka addu'a ce wacce ta shafi dukkan komai wa ibn mas'udin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأنا حديث عن كرؤوش لغا سيرنا عبد الله بن مسعود يدر على دبر غريش يجي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal gina ya Allah ni ina roƙonka ka bani shiriya da tsoronka kuma sannan ka sanya min kamewa daga roƙon mutane wato yanzu zama mai haƙuri da talauci wargina sannan kuma ana roƙon ka bani wadata rawahu muslim imam muslim ne ruwaito shi ma'anar huda wato shiriya ita ce diddul dalala kishiyar bata wattu kadin nan kuma wato tsoron Allah imtisalul awamiri wal tinabin nawahi shine kwatanta bin umarnin Allah da kuma nisantar hanahanansa wal afaf wato kamiya shine al kaffu anil ma'asi wal qaba'ih shine kamewa daga ayyukan sabo da kuma miyagun abubuwa walgina wato wadata ita ce al-istighna ita ce wadatuwa anil hajati ila nas wadatuwa daga miƙa bukatu zuwa ga mutane zama mutum ba zai je maula wurin kowa ba ya zama mutum ya wadatu daga abin da Allah ya bashi lalle duk wanda Allah ya amsa mishi wannan addu'ar to mutum ya sami babban alkhairi na duniya da lahira domin mutum ya zama ya samu shari'a to zai rayu irin rayuwar da Allah yake so haka nan mutum ya zama ya samu takawa to zai zama duk abin da yake nema na lahira Allah zai bashi tunda dama duk wani abu na lahira ma Allah ya tanade shi ne saboda masu tsoron Allah idan mutum ya samu al'afaf wato kamewa to zai zama duk wani abin da zai janyo maka matsala a lahirarka ka kame daga gare shi haka nan idan mutum ya samu gina wato wadatar zuci da ta fili to shikenan Allah ya wadatar da kai ba za ka je kofar gidan kowa ka je kai maula ba sannan kuma ba za ka ji kana nuna wa mutane wata buƙatuwarka zuwa ga abin hannunsu ba sai ya zama ka zauna da mutane lafiya tana dama abin da yake kawa mutane su raina ka wasu rika gaya maka abin da bai dashi su gaya maka ba shine ya zama ka in ka bayyanar da buƙatuwarka zuwa ga abin da ke hannunsu daga lokacin da ya zama kana roƙon mutane abin da ke hannunsu daga wannan lokacin sai ya zama sun halastarwa kansu cin mutuncinka ya zama mutuncinka ya zama halali gare su da zarar ka tashi daga gu sai su rika zancen ka kagan shi gashi nan ranan ma haka yazo yi sallama da ni wayan bashi kaza da kaza wa an tariq ibn ashiyama radiyallahu anhu qal kana ar-rajulu idha aslama allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu an yad'u bi ha'ula'i al-kalimat اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina dariku dan ashiyamu yaddar Allah da da gare shi yace kana rajulu idza aslama mutun ya kasance idan ya shiga addinin musulunci allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karantar da shi yadda zai yi sallah suma amarahu an yad'u biha ula'il kalimat sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarci mutum da ya rika yin addu'a da waɗannan kalmomin shine yace Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min warhamni ka ji kaina wahadini ka shirye ni wa afini ka bani lafiya warzuquni ka azurta ni rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi a cikin a wata riwayar kuma ita ma dai wacce imam muslim ne ya karbo ta hanyar sirna dariku cewa yayi annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama wa atahu rajulun cewa shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da wani mutum ya zo mishi fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa aqulu hina as'alu rabbi ya zan faɗa idan zan roki ubangiji na sai ya ce mishi kulka ce Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min warhamni ka ji kaina wa afini ka bani lafiya warzuqni ka azurta ni wa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratika wa akhirataka domin cewa wannan addu'ar ta tara maka duniyarka da lahirarka idan ka samu wannan addu'ar to ka sami alkhairin duniya da lahira irin wannan addu'o'in yan uwa ya kamata lalle mu kokari muna haddace su Allahumma ighfirli warhamni wa afini warzuqni Allahumma ighfirli warhamni wa afini warzuquni annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta tare dukan alkhairin duniya da lahira saboda ya fara da neman gafara saboda kasancewar gafara in mutum ya samu gafarar Allah to shikenan za ta raba shi daga dukkan wani zunubi da ke tare da shi saboda abin da ke cikin ta na tsaftatuwa daga daudannan ta ayyukan sabo sannan kuma ya bi bayan ta da roƙon rahama wato jin kai kasancewar idan mutum ya samu jin kai na Allah to kamar an mishi ado ne sannan sai kuma shirya ita kuma shirya za ta sanya mutum ya samu keɓancacciyar rahamar ubangiji tunda mutum zai rayu akan daidai irin yadda Allah yake so ya rayu sannan bayan wannan gaba ɗaya kuma sai kuma roƙon lafiya lafiya ita ce mutum ya zama ya samu damar da zai gode wa Allah idan mutum Allah ya bashi lafiya a zuciyar shi to zai zama koyaushe zuciyar shi mai godiya idan mutum Allah ya bashi lafiya a jikinsa to zai zama koyaushe jikinsa mai yawan yin ibada domin gode wa Allah sannan sai kuma arziki mutum ya samu arziki to lalle Allah ya hutasar da shi ya samu hucewar zuciya da kuma hucewar jiki daga dukkan wasu wahalhalu na duniya da lahira wani abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma sarrif al-qulubi sarrif qulubana ala da'atik rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina abdullahi dan amr dan asi idan Allah da da gare su da shi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce Allahumma sarrif alqulubi ya Allah ya mai jijjuye zukata sarrif qulubana ala ta'atik ka jijjuye zukatan mu akan biyayya gare ka rawahu muslim imam muslim ne rawaito hadisi ai ma'anar sarrif qulubana ala ta'atika ai kada ka janye zuciyar mu kada ka zamar da zuciyarmu bayan ka ba mu shirya kada ya zama to kuma mun afka cikin wani abin daban a farkon hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi inna quluba bani adama kullaha baina asbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbi wahidin yusarrifu kayfa yasha ma'anar hadisin yace lalle hakika zukatan ya'yan adamu baki ɗayan su suna tsakankanin iko ne na ubangiji wanda yana juya su yadda ya so wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awazu billahi min jahadil bala'i wa daraki shaqa'i وسوء القضاء وشماتة الأعداء وانا حديث عن كرؤوس تعاني سيرنا أبو هريرة يدر على دمد قريش يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي تعوذوا بالله كون يمزأرن الله من جهاد البلاء دقا وحالا ننت بلاء ودرك الشقاء لكم ورزكر ننتس ياتوا وسوء القضاء لكم ممونر قدرا وشماتة الأعداء لكم دارير مكيا متفق عليه حديث يدعك عن أكاسا وفي رواية وفي رواية لكم قال سفيان bayanin sauri ya ce a shakku an ni zittu wahidatan minha yace ina kokonton ko na ƙara wani abu daga ciki aljahadu shine almashaqqatu wato aljahadu din shine wahala wa kullu ma asaba al-insan min shiddati al-mashaqqa da kuma duk abin da ya samu dan adam na daga tsanani irin na wahala wa ma la taqata lahu bi hamli da kuma irin abin da mutum ba zai iya dauka ba wala yaqdiru ala dam'i kun da irin abin da mutum ba zai iya tunkuɗe kansa ba na daga wahala shine jahadul bala yasa a cikin addu'a na suratul baqara Allah yake cewa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji mu kada ka dora mu dora mana abin da ba za mu iya ba wannan addu'ar ta shafi wato neman tsari daga dukkan wani sharri na duniya da lahira shine mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala'i wa daraki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da' وأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصله لي ديني الذي هو اسمة أمري وأصله لي دنياي التي فيها معاشي وأصله لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم وانا حديث إما أنكر أجد عن يسيرنا أبو هريرة يتر على دبدا قريش يتشي من الله صلى الله عليه وسلم يكذن تينا الدعاء هنا تيوا Allahumma aslili dinin lazi huwa ismatu amri ya Allah ka gyara min addini na wanda shine cikamakin al'amari na wa aslini dunyana allati dunyaya allati fiha ma'ashi kuma ya Allah ka gyara min rayuwata ta duniya wacce a cikin ta rayuwata take wa aslili akhirati allati fiha ma'adi kuma ya Allah ka gyara min lahirata wacce a cikin ta makomata take wa waj'al al-hayata ziyatan li fi kulli khairin kuma ya Allah ka sanya rayuwa ta zama karuwa ce gare ni daga kowane irin alkhairi zama matakar ina raye to alkhairi yana karuwa gare ni wata alilma wata rahatan limin kulli sharrin kuma ya Allah ka sanya mutuwa ta zama mutu gare ni daga kowane irin sharri rawahu muslim imam muslim ne ruwaito shi wannan wannan addu'ar ita ma tana daga cikin jawami'ul adiya wato addu'o'in da suka tattaro alkhairi mai yawa da ma ƙin Allah subhanahu wata'ala idan ya datar da bawa zuwa ga samun waɗannan alkhari da ke cikin wannan addu'ar da mutum ya dace duniyar shi da lahirar shi lallai yana da kyau irin wannan addu'in a rubuta su ana haddace su saboda alkhairin da ke cikin su wa ana aliyin radiyallahu anhu qal qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul allahumma hdini wa saddidni fi riwayatin allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad rawahu muslim wani hadisin imam muslim ne rawaito shi ta hanyar sirna aliyu dan abu dalib ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wani ka ce allahumma hadini wa sallini ya allah ka shirye ni kuma ka daidaita ni a wata ruwayar kuma cewa ya allahumma inni as'aluka huda wa sadad ya allah na roƙonka ka bani shiriya kuma ka bani daidaituwa rawahu muslim muslim ne rawaito shi a cikin wata ruwayar kuma ta muslim ya zo da ƙarin wazkur بالهدى هداية هدايتك هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهل yace ai ka ambaci a shari'a din nan ka ambaci hidayata hidayata ka tsari wato shiriyorka akan tafarkin ubangiji wa bisadad haka nan daidaituwa din nan ana nufin a cikin ta hadda daidaituwar abin da zaka harba a wajen yaki malamai suka ce alhuda din nan ana nufin ar-rashad wato shiriwa akan tafarki madaidaici asadar kuma daidaituwa ana nufin aiki na gari wanda yake akan sunna wa ana nasin radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلاء الدين وغلبة الرجال رواه مسلم وانا حديث امام مسلم ya rawaito shi da hanyar sirna Anas an Malik da Allah da bada gari shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a yana cewa kai وانا Anas bin radiyallahu anhu imam asirna imam muslim ya rawaito wannan hadisin ta hanyar sirna Anas an Malik da Allah da bada gari shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali ya Allah ina neman tsaranka daga kasawa da kuma kasala wal jubuni da mutuwar zuciya wal harami da mummunan tsufa wal bukli da rowa wa a'udhu bika min azabil qabri ina neman tsaranka daga azaban nan ta kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsaranka daga fitinan nan ta rayuwa da kuma mutuwa wa fi riwayatin a cikin wata riwayar ya kara da wa bala'id daini ina neman tsaronka daga nauyin nan na bashi wa galabatin rijali da kuma rinjayen nan ta mazaji wato kada bashi ya danne ni kada kuma mazaji su rinjaye ni al'ajizu din nan ana nufin kasawa wato adamul qudrati alal khairi rashin samun ikon aikata alkhairi shine ma'anar ajizu anan kasalu din nan wato kasala ana nufin attasaqul anhu shine wato yin nauyin jiki daga barin aikin alkhairi wal jibnu kun din nan ana nufin tsoro jin tsoron makiya da kuma raunin zuciya shine kishiyar jarumtaka alharamu dinnan ana nufin raunin hankali albukulu dinnan ana nufin rowa ita ce kishiyar kyauta wa uzbika min azabil qabri ma'anarsa ina neman tsarinka daga azaban nan ta kabari ai azaban nan da take kasancewa a cikin kabari saboda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqabru rawdatun min riyadil janna shi kabari a kore ya zamto dausayi ne daga dausayin aljanna aw hufratun min farin nar ko kuma ya zamto kwazazzabo ne daga kwazazzaban nan na wuta fa yana hasuna kama ba'da wa ahsan idan kabari yayi kyau to abin da zai zo a bayan sa yafi shi kyau wayan qabiha idan kuma yayi muni kama ba'da wa akbah to abin da zai zo a bayan sa yafi shi muni وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وانا حديث عن رويته استحنير سيرنا أبو بكر الصديق يدر على ردبدا غريش cewa shi ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa allimni du'an ya rasulullahi ka koya min wata addu'a mana ad'u bi fi salati wacce zan iya zan rika yin roƙo da ita a cikin sallata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Allahumma ay kul ka ce Allahumma inni inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya Allah hakika ni na zalunci kaina na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai yafi zunubai face kai faghfir li maghfiratan min indika ka gafarta min ka yafe min yafiya daga gare ka warhamni kuma ka ji kaina ya Allah innaka antal ghafurur rahim aji ga lalle kai mai gafara ne kuma mai jin kai mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hadu a kansa fi riwayatin a ta riwayar kuma wa fi baiti warwiya zulman kasira warwiya zulman kabira wato an rawaito addu'ar da zulman kabiran da kuma zulman kasiran duka ya zo ala ayi halin dai wannan addu'a ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina Abubakar yace ya rika yin ta a cikin sallarsa to wannan addu'a idan mutum ya haddace ta malamai suka ce zai iya yin ta a cikin sujada shi yayin da mutum ya sujada ko kuma a bayan tahiyya dan mutum yayi tahiyya kafin yayi bayan yayi annabi salati kafin yayi sallama sai yayi wannan addu'a to da ita ma ta kunshi neman gafara daga zunubai kananan su da manyan su komai yawan su وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي wa kullu zalika indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وانا حديث إمام البخاري ده إمام مسلم ده كسر رويتوشي تاني سيرنا أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك غريش yace shi kuma ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da ubi hadha du'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin roko da wannan addu'ar yana cewa Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana ne da zamu faɗa amma wannan abin da ke cikin wannan bai da alaka da shi sallallahu alaihi wasallam domin shi baya kuskure ko babu jahilci tare da shi amma fasarar addu'ar dai shine kace Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli ya Allah ka gafarta min ka yafe min kurakurai na wa jahali da kuma abin da na yi shi cikin wauta wa israfi fi amri da kuma barnar da nayi a cikin al'amarina amma ta alamu bihi minni da kuma dukkan abin da kai kadai ka san shi tare da ni Allahumma ighfirli jiddi wa hazli ya Allah ka gafarta min abin da nayi shi da wasa da abin da nayi shi da gangan wa khata'i wa amdi da kuma abin da nayi shi cikin kuskure da wanda nayi shi da gangan wa kullu zalika indi da kuma dukkan abin da ke tare da ni Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhart ya Allah ka yafe min ka gafarta min abinda na gabatar na zunubaina da abinda na yi na jinkirtar wato abinda ma ban yi shi ba Allah ka gafarta min wa ma asarartu ma alantu da abinda na yi shi a boye da abinda na yi shi a fili duk Allah ka yafe min amma anta ana wa biyi minni da kuma abinda kai ne ka fi sanin shi tare da ni babu wanda ya san shi sai kai Allah ka gafarta min antal muqaddimu antal muakhir ya Allah kai ne magabaci kuma kai ne majinkirci wa anta ala kulli shay'in qadirun kuma kai ne mai iko a bisa dukkanin komai mutafakun alaihi hadisin da aka haɗu a kansa wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin yin istighfari da wannan addu'ar wato mutum ya rika neman gafara da wannan addu'ar sashen magabata na ƙwarai yace asanatul abrar sayyi'atul muqarrabin wato kyawawan ayyukan da makusanta idan sun yi shi zai zama kamar kamar kamar sun aikata zunubi azur aji a ransu kamar sun aikata zunubi to shine wanda bayan Allah na ƙware su kuma idan sun aikata sai a ce sun aikata abu mai kyau amma dai mu abin da muka yi imani da shi shi ne annabawan Allah ya musalam baki ɗayansu babu wani annabi da yake da zunubi ko da ƙwaya ɗaya dukkaninsu annabawan Allah babu wanda yake da zunubi domin su ma'asumai ne Allah ya riga ya kange su zunubi yana zuwa ne daga sharrin shaidan da kuma sharrin zuciya su annabawa alaihi musalam Allah ya kiyaye su daga sharrin shaidan ba su da iko a kansu sannan kuma Allah ya tsabtace zukatansu babu wani abu na sharri a ciki ban tuna su saba wa Allah kamar yadda dan adam dai a halitta dan adam ba yadda zai yi dan ya tashi sama dan adam ba zai iya tashi sama ba haka nan dan adam da zai kafa goshin sa a ƙasa ba zai iya nutse a cikin ƙasa ba to haka nan annabawan Allah da su da mala'iku da za su da zai yiwu ma su nufi za su saba wa Allah to ba za su iya ba saboda Allah bai yi su don su saba mishi ba saboda haka idan ka ga irin wayannan addu'o'in daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah gawata min zunubaina to yana nufin zunuban al'umma shi ne haka haka alqazi ya faɗa a cikin ashafa da ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ana nufin zunuban al'umma shi ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi da zunubi domin abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan akwai wani muqami a lahira wanda shine muqamul mahmud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan muqamin na wani bawa ne wanda bai taba sabawa Allah ba yace kuma ina fatan zaman ni ne mai wannan mukamin kuma dama shi din da shi ne mai wannan mukamin mukami ne na ceto wanda wannan mukamin ceton a cikin shi ta annabawa ma a wannan ranar suna nafsi nafsi ta kan suke ta kan suke ba za su samu yancin kansu ba ban sana har su ceci wani daga cikin al'ummar su har sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wannan mukamul mahmud din yayi ceto a bisa mukamul mahmud sannan shine su ma annabawa za su samu damar da za su je ceci al'ummominsu amma in ba haka ba a wannan ranar babu wani bawa da yake da ikon ya iya yin magana da ubangiji kowa yana tsoron dosar Allah a wannan ranar saboda kowannen su yana tunanin kamar yau Allah laifi alhali kuma abin da suke tunanin kamar laifin ne ba laifi bane ba laifi bane a gun Allah amma dai suna tunowa da wannan suna tsoron ba za su iya dosar ubangiji ba kada Allah ya musu tuni bisa cewa ai kai kaza kai ma to shi yasa a wannan ranar babu wanda ya isa ya doshi ubangiji a wannan ranar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine kadai wanda bai taba yi wa Allah laifi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam anan za mu tsaya da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ladansa da kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka zubanci dukkan lamuran mu zahiran wa batinin Allah ka raya mu rayuwa mai albarka Allah ka yi mana albarka kai wa ƴaƴanmu albarka kai wa almajiranmu albarka kai wa masoyanmu albarka Allah ka kiyaye mu gabaki gabaki ɗaya mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ka kare mu daga sharrin abin da muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka kiyaye mu daga sharrin dare da rana Allah ka kiyaye mu daga sharrin kowane irin mugun abu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga dukkan abin da muka taba roƙon tsarinka daga gare shi da wanda bamu sani da ake roƙon tsarinka daga gare shi ba Allah ka kiyaye mu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah albarkacin wannan wata na Ramadana da rahamar ka wacce kake saukarwa a cikin ta Allah muna roƙon ka sada mu daga dukkan alkhairi na duniya da lahira da wanda muka taba roƙar ka shi da wanda bamu taba roƙar ka shi ba da wanda muka sani da wanda ba bamu sani ba da wanda bamu sani da ake roƙar ka shi ba Allah ka ba mu shi albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحبه في كل وقت وهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين